أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم يقصون إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها تبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara jiya mun tsaya kan aya ta 163 fadin Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 164 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana jagora ya sanya albarka cikin abin da zamu karanta ya jagorance mu wajen karanta daidai da fahimtar daidai da aikata daidai Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون al-imam al-qurtubi Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirinsa ya kawo ruwaya daga aba'u yake cewa lokacin da Allah ya saukar da ayan da muka karanta a jiya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar cewa abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kaɗai qalat kuffaru quraish sai kafiran qurayshawa sai suka ce kaifa yas'un nasa ilahun wahid ya za a ce abin bauta ɗaya ya ishi mutane kowa ya rike abin bauta guda ɗaya ya da ya Allah ɗaya ya ishi mutane sai ce to shine Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas sannan wato an rawaito daga Sufyan an abihi an abi duha ya ce lokacin da aka saukar da wancan ayar da muka karanta a jiya wa ilahukum ilahun wahid sai ƙurayshawa suka ce hal min dalilin ala zalik shin ko kana dalilin da zaka kawo mana mu yadda cewa Allah ɗaya ne akwai hujja akwai wata aya da za ta nuna mana cewa Allah shine kadai abin bauta to shine Allah sai saukar da wannan aya yace inna fi khalqis samawati wal ard Allah ta'ala yace lallai a cikin halittar sammai da kasai waktilafin laili wannan hari da jujjuyawan dare da wuni walfulkin latita jirifil bahari da kuma wato kwale-kwale jirgin ruwa wadda ke tafiya a cikin ruwa bima yanfa'un nas yana dakon abinda mutane wato yana dakon abinda zai amfani mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama na ruwa fa'ahya bihi al-arda ba'da mautiha ya rayar da ƙasa da wannan bayan ta mutu wa batha fiha min kulli dabbatin Allah ya watsa duk wani abu mai rai mai taku a bayan ƙasa a cikin ƙasan wa tasrifir riyahi da yadda Allah ke jujjuya iska yadda ya ga dama was sahabil musakhkhari baina samai wal ard da kuma girgije hadiri da Allah yake hore shi tsakanin sammai da kasai la ayatin liqaumin ya'qilun a cikin waɗannan akwai ababen lura ga mutane masu hankali su gane Allah ɗaya ne a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya lissafo mana wasu daga cikin fa'idoji waɗanda suke kunshe da ayoyi da alamomi da za su nuna mana cewa Allah Allah ne Allah ne kadai abin bauta ba wani abin bauta in ba shi kadai ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lallai a cikin halittar sammai da kasai wannan mataki na farko kenan aya ta farko kenan shine halittar sammai da kasai halittar sama da halittar kasa aya ce daga cikin ayoyin Allah alama ce daga cikin alamomin ubangiji wannan ƙasa da muke takawa da wannan saman da ta yi mana rumfa alama ce daga cikin alamomin da ke nuna mana babu shakka akwai Allah kuma Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wannan alama ce mai girma da za mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai mahalicinmu kuma shi ne kaɗai abin bauta subhanahu wa ta'ala wannan shi ne saboda ka Allah ya tabbatar mana cewa Allah maɗaukakin sarki shine mahalicin sammai da ƙasa domin ya faɗa mana a wani waje cewa daga cikin ayoyi da za su nuna mana cewa shine Allah akwai halittar sammai da ƙasa ne yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi daga cikin alamomin ubangiji alamomin da za su nuna maka Allah shine kadai abin bauta akwai khalqus samawati wal ardi halittar sammai da kasai da Allah yi yadda Allah ya halicci sama ya halicci kasa aya ce daga cikin ayoyin Allah alama ce daga cikin alamomin ubangiji waqtilafi alwaqtilafu alsinatikum wa alwanikum da yadda Allah ya sassaba harsunanku da launukan fatanku wannan bahaushe wannan bayarbi wannan inyamuri wannan kaza waqtilafu alsinatikum kenan wa alwanikum da launin fatanku wannan baki wannan fari wannan tsakatsaki wannan kala kaza wannan kala kaza Allah ya ce inna fi zalika laayatin lil alimi a cikin haka akwai ababen kula ga duk waɗanda suke da sanin ubangiji Allah ka sanya mu cikin su saboda haka wannan halittar sama da halittar ƙasa aya ce daga cikin ayoyin ubangiji domin na daga cikin alamar da za ta nuna maka ubangiji Allah Allah ne shine yadda ya tsaye da saman nan cak khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha yadda ya halicci saman nan ba tare da wani ginshiki ba ba wata gwafa haka nan kawai yace matsayin masaman haura sama ki tsaya cak sai kuma ta tsaya sai ce ma ƙasa ke ma tsaya a inda na ajiye ki sai kuma ta tsaya wannan aya ce daga cin ayoyin ubangiji wannan alama ce daga cin alamomin ubangiji shi yasa ya nuna mana ya kalubalanci duniya gaba ɗaya game da halittar sama ya ce idan ka isa ka nuna ina gyara yake a halittar sama allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shi ne ya halicci sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya Allah ya ce matara fi halƙin rahmani min tafawut Allah ya ce ba za ka taɓa ganin abun kushe ba a halittar Allah ne rahama Allah ya ce farji'il basara hal tara min fudur Allah ya ce daga ido ga ka kalli sama kaga inda sama ta tsage sun marji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib Allah ya ce ka sake daga idonka ka sake kallon sama karo na biyu Allah ya ce ganinka zai dawo gare ka yana cike da damuwan bai ga abin da yake nema ba in dai har aibu kake nema a halittar Allah ba za ka taba gani ba ba za ka taba gani ba to kaga yanzu wannan saman inda wani ne ya yi ta da tuntun ta jima da lalacewa yanzu idan aka yi rufi a ɗakinka idan rana ta buge rufin ruwa ya buge shi sanyi ya buge shi bayan wani lokaci sai kaga kwano ya kuli in ba a yi hankali ba zamuna tana zagaya sai ga ruwa na diga a cikin daki haka ne ko ba ka ba saboda me saboda wannan halittar dan adam wannan aikin dan adam amma sama fa an taba cewa garan da sama ta kuli an taba cewa garan da sama ta tsage yanzu wannan rufin ɗakin ka ma kaɗai in ya rikito a kanka ya kake ji ballantana yau a ce sama ne ta rikito Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا.
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده مم.
إنه كان حليما غفورا Allah ta'ala ya ce inna Allah lallai Allah yumsiku samawati wal arda Allah shine yake rike sammai da kasai an ta zula saboda kar su gushi kar su kauce daga inda Allah ya ajiye su Allah ya ce wala in zalata idan sama da ƙasa suka gushe suka kauce daga inda Allah ya ajiye su in amsakahuma min ahadin min ba'dihi Allah ya ce ba wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba yau yanzu in sama ta rikito ƙasa ta burma Allah ya ce ba wanda ya isa ya rike su su koma yadda suke in ba Allah ba mai yiwuwa wani zai ce to Allah me yasa bayan ana saba maka ana maka shirka ana cewa Allah uku ne ana cewa kaza amma kuma baka rigito da sama ba sai ce innahu kana haliman ghafura Allah mai tausayi ne Allah mai hakuri ne mai gafara ne shi yasa ya rike saman ta yi rumfawa masu cewa Allah uku ne ya rike kasan masu cewa Allah uku ne suke taka ta sama ta yi rumfawa masu aƙidar komai Allah ne ƙasa masu aƙidar komai Allah ke taka ta saboda haƙurin ubangiji da kuma gafara irin ta Allah Allah ka sanya mu cikin yalwar rahamanka to kaga kenan wannan na daga cikin alamomin ubangiji ayoyin da za su nuna maka cewa Allah shine ubangiji shine halittar sammai da kasai da Allah ya yi da yadda Allah madaukakin sarki ya wato ainihin zuba halittu masu yawa a sama to shi yasa malamai suka ce alamar da za ta nuna maka ayar ubangiji a sama shine irtifa'uha bi ghairi amadin min tahtiha wala ala'iqa min fawqiha shine Allah ya halicci sama ba tare da gwafa ta ƙasa ba ba tare da kuma an rataye ta ta sama ba ba wata igiya aka sa ta sama aka rataye ta ba yanzu kaga misali wannan ginin masallacin yanzu rufin da yake saman nan aisha an sanya mishi gwafa ta ƙasa ya tare shi ita ko wannan fankal da take sama ita kuma an sa mata abin da ya rike ta a sama ta sama haka ne ko baka ba inda abin da ya rike ta nan dai tsinke faduwa za ta yi wannan rufin inda a ce abin da ya rike shi zai rushe shi ma faduwa zai yi to amma ita sama Allah sai ya halicce ta bai makala ta a jikin komai ba bai kuma tokare ta da komai ba kuma ta tsaya cak wannan alama ce daga cin alamomin ubangiji Allahu akbar Allah ka ba mu ikon gane girmanka sannan wasu malamai suka ce daga cin alamomin da zaka gane Allah a sama shine abin da Allah ya ajiye a sama na rana da wata da taurari da sauran ababen da Allah ya tsaye da su a sama kaga dai ai da rana da wata da taurari duka ba a cikin sama suke ba suna tsaye ne tsakanin sama da ƙasa kuma Allah ya tsaye da su suma kuma sun tsaya can sun tsaya can to ita ko ƙasa abinda zai nuna maka alamar ubangiji akan ƙasa shine tsayuwanta ba tare da tana rawa ba ta tsaya cak ba tare da tana rawa ba sannan kuma da da koguna da suke ciki da ma'adinan da Allah maɗaukakin sarki ya tara a cikin ƙasa da bishiyoyi da Allah maɗaukakin sarki yake tsirarwa a cikin ƙasa a zo a tona ƙasar a zuba shinkafa a sa ƙwaya ɗaya ta ba da ƙwaya ɗari ko sama da haka wannan ya alama ce daga cin alamomin ubangiji kai dai ka san ka tona ƙasar ba za ka ga inda ake ninninka shinkafan ba ba za ka gani ba amma dai ka sani cewa idan ka shuka mudu kaza to kana jiran buhu kaza ya fito haka ne ko ba ka ba kaga kenan wannan alama ce daga cin alamomin ubangiji inna fi khalqis samawati wal ard halittar sammai da kasai Allah madaukakin sarki sai ce waqti lafil layli wan nahar da kuma sassabawan dare da wuni malamai suka ce sassabawan dare da wuni shine lokacin da dare yake tafiya wuni kuma yana tahowa yanzu kamar misali yanzu ba mun sallar asuba ba awa biyu uku da suka wuce muna cikin duhun dare bakin duhun dare amma yanzu kaga gari na wayewa dare na tattarawa wuni kuma yana zuwa zuwa wasu awanni wuni zai tafi sannan dare ya zo wannan shine ikhtilafin layl wan nahar wannan shine wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla dare ya lullube wuni ya yayi dare ya lullube wuni ya yayi shine Allah madaukakin sarki yake cewa a wata suran waja'alna al-laila wan nahara ayatayn وجعلنا الليل والنهار آيتين مم.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah ta'ala ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn Allah ya ce mun sanya dare da wuni su zama ayoyi ne guda biyu ayoyi ne na ubangiji to sai Allah ta'ala ya ce fa mahauna ayatan layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan Allah ya ce sai muka shafe ayan dare ma'ana muka sanya alaman dare shine duhu waja'alna ayatan nahari mubsiratan alamar Allah shine Allah ayar ubangiji a cikin muni kuma shine haske to shine wasu malamai suka ce waqtilafil layli wan nahari shine ikhtilafuhuma fil awsaf min an-nuri waz-zulma shine yadda dare ya saba ma wuni ta hanyar siffa ta hanyar ita siffan dare shine duhu siffan wuni kuma shine mai haske litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab Allah ya ce saboda ku nemi falala daga wajen ubangijinku sannan kuma ku san gidayen shekaru da kuma lissafi sannan kuma Allah yana sassaba dare ta hanyar tsayi da kuma gajarta Eh, yulijul laila fi nahari wa yulijul nahara fi layl yukawwirul laila ala nahari wa yukawwirul nahara ala layl wani lokacin dare yayi tsawo wuni ya zama gajere wani lokacin kuma wuni yayi tsawo dare kuma ya takaita to wannan shine wasu malamai suka ce shine ma'anan waqtilafil layli wan nahar shine ma'anan sassabawan dare da wuni idan an zo a zamani kaza ko kuma a yanayi kaza dare na da tsayi a yanayi kaza kuma daren bai da tsayi a wancan lokacin wuni ba tsayi a wannan lokacin kuma wuni yana da tsawo kaga kenan wannan shine waqtilafil layli wan nahar to kaga shi dare da wuni maslaha ne na bayi a cikin su gaba daya domin idan duniya ta tafi akan guda ɗaya daga cikinsu aka bar ɗaya to rayuwar ba za ta yi kyau ba idan aka ce yau an wayi gari dare zalla ake yi ba wuni to rayuwar ɗan adam ba za ta yi kyau ba idan aka ce zallan wuni za a yi ta yi ba dare to rayuwar ɗan adam ba za ta tafi da kyau ba shine Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله Mm.
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
أفلا تسمعون Allah ta'ala yake cewa qul ara'aytum Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su ku bani labari mana in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama idan Allah ya sanya muku dare yayi tazarce har ran tashin kiyama a ce yadda muka yi suhur din nan muka fito sallar asuba gari ya kiyawo ya kiwayewa ayi kwana uku haka kwana biyar haka kwana goma haka shekara goma haka har ran tashin kiyama gari ya kiwaye ya kiwayewa Allah ya ce ka tambaye su man ilahun ghairullah wani abin bauta kuke da shi kuma bayan Allah ya atikum bidiya da ya isa ya kawo muku haske wa ya isa afala tasma'un Allah ya ce dan me ba za ku dinga jin abin da nake faɗa muku kuma kuna fahimta kuna aiki da shi ba sai ce qul ara'aytum in ja'ala قل Allah أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة Mm.
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون sai ce kul ara'aytum ka ce da su ku bani labari mana in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama ku bani labari idan Allah ya sanya muku wuni yayi tazarce har zuwa ran tashin kiyama man ilahun ghairullah wane ne wani abin bauta da kuke da shi koma bayan Allah ya tikun bilailin taskununa fi ya zai kawo muku daren da za ku huta a ciki idan Allah ya sanya wuni ya yi tazarci sai an kai sha biyun rana rana ta kai tsakiya kwal sai Allah ya ce ma rana to ki tazarci har tashin kiyama kaddare yayi Allah ya ce wa ya isa ya kawo muku daren da za ku huta a ciki afala tubsirun Allah ce don me ba za ku dinga gane kuna kallon alamomi da ayoyin da na sa muku kuma kuna fahimtar su ba sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun sai Allah ta'ala ya ce wa min rahmatihi daga cikin alamomin ubangiji wato daga cikin rahamar Allah maimakon ya sa muku dare yayi tazalci ko ya sa muku wuni yayi tazalci to saboda rahamar Allah ja'ala lakumul layla wan nahar sai Allah ya gwama muku dare da wuni dare yazo wuni yazo dare yazo wuni yazo litabtahu min fadlihi saboda in wuni yazo litaskunu fihi idan dare yazo ku huta a cikin dare wani tabtahu min fadlihi idan dare idan muni kuma yayi ku fita ku nema daga falalan Allah wala allakum tashkurun nan ku zama masu godiya ga Allah ya shine waje allan laila libasan waje allan nahara ma'asha Allah ya sanya muku dare don ya zama sutura a gare ku ku huta a ciki sannan kuma wuni kuma ku fita ku je ku nema daga falalan Allah kaga wannan falala ce ta ubangiji Allah ka samu wani lafiya sai ya ce wal fulkin lati tajri fil bahr al fulk bi ma'ana shine as-sufun shine jiragen ruwa kenan masu yawo akan ruwa wadda suke tafiya akan ruwa Allah ta'ala ya ce bima yanfa'un nas suna ɗebo ababen da ke amfanin mutane na kayan kasuwa da kayan haja da abubuwan da za a ɗebo daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wani gari zuwa wani gari ko wani abu makamancin haka wannan alama ce daga cin alamomin ubangiji jirgin ruwa ya yi tafiya akan ruwa wannan ayar Allah ce Allah ne ya ga dama eh in ba din sahalewar ubangiji ba da ba jirgin wanda zai taso daga wata ƙasa daga kwatano ko daga ina ko daga ina ya zo ya sauka a Legas da ba zai yi ba ba zai yi ba amma sahalewar ubangiji ne kai ka san daga ganin teku a ce maka teku daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza ka kalli tsabar ragin ruwan ka kalla a idonka wannan ruwan ka san in mutum ya nutse a ciki ba da abin dawowa haka ne ko ba ba amma cikin sahalewar Allah sai kuma a yi tafiya akan jirgin ruwa a ɗebo kaya masu nauyi wani jirgin ruwan a yi watanni ana loda masa kaya idan an ya iso inda zai sauka sai an yi watanni ana sauke kayan a ɗebo wannan kayan nauyi kuma ka za a tawo jirgin na tangal-tangal haka haka haka ne za a yi su Allahu akbar haka za a yi su to wannan ma aya ce daga cikin ayoyin Allah shi yasa yake cewa wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام in yasha yuskin إن riha يشأ يسخن الريح فيظللن رواكد على ظهره inna fi zalika إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور aw yumikuhunna bima أو kasabu يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص Allah madaukakin sarki yake cewa wa min ayati na daga cikin alamomin ubangiji ayoyin da za su nuna maka Allah Allah ne Allah ya ce aljawari fil bahri kal a'lam akwai jiragen ruwa da suke tafiya a cikin teku Allah ya ce in ka gansu kamar manya-manyan duwatsu a kafe a cikin teku suna tafiya a ciki sai Allah ya ce in ya sha idan Allah ya ga dama idan Allah ya so yuskinin riha Allah sai ya tsere iska sai ce ma iskar da take gudanar da jirgin ruwan ta tsaya cak Allah ya ce fa yazlalna rawaki da ala zuharihi sai a wayi gari jiragen ruwan su zama sandalarru a cikin teku ba su isa su motsa ba inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur Allah ya ce lallai a cikin haka akwai ababen kula ga dukkanin mai yawan godiya ma Allah mai haƙuri aw yubiquhunna bima kasabu idan Allah ya ga dama sai ya nitsar da mutane a cikin teku saboda abin da suke aikatawa na zunubi ma'ana in Allah ya so idan kuka saba masa a bayan ƙasa to sai bari kuma sai kun shiga cikin teku sai ya nitsar da ku amma Allah ya ce wa ya afu an kathir Allah na yin afuwa ya kauda kai akan daiwa daga cikin laifuffukan shine wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas shine a suratul rahman yace wala hul jawaril munsha'atu وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Hmm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki yace wala hul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam Allah madaukakin sarki yace shike da iko mallakarsa ce jiragen ruwa da suke yawo a cikin teku Allah madaukakin sarki yace in ka gansu kaman duwatsu manya-manyan jiragen ruwa fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da waɗanne ni'imomi ne cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa wace ni'ima ce da Allah ya muku kuke karyatawa cewa bai muku ba saboda haka kaga wannan alama ce daga cikin alamomin ubangiji wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas jama'a muna fahimta ku saboda haka wannan aya ce cikin ayoyin Allah daga a shikenan duk wanda zai shiga jirgin ruwa kuma yayi tafiyan watanni a cikin jirgin ruwa wallahi ya kamata ya gane girman ubangiji ya kamata ya gane girman Allah ya kamata ya gane girman ubangiji a kalli teku gaba ɗaya maka gan shi a kalli duniyar da muke rayuwa a kai kan tudu da muke rayuwa a kai gaba ɗaya malamai na geography mai suke cewa gaba ɗaya kan tudu da mutane suke rayuwa a kai bai wuce kashi 30 na duniya ba gaba ɗaya sauran kashi 70 ɗin duka ruwa ne duk ruwa ne Allahu akbar ka san wannan ikon ai sai Allah wannan ikon sai Allah wannan ikon sai ubangiji saboda haka wannan yana nuna mana manya-manyan alamomi daga cikin alamomin ubangiji to shine Allah ta'ala ya ce wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas da wato kwale-kwale jirgin ruwa wacce take tafiya take gudana a cikin teku tana ɗauko abin da zai amfani mutane wa batha fiha wa ma anzalallahu haka ne ko wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na ruwa fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha ya rayar da ƙasa bayan ta mutu wannan alama ce ta ubangiji ƙasa ta ƙiƙashi ƙasa ta mutu allah ya saukar da ruwa ya rayar da ita wannan ya kamata mutum ya gane girman allah ayan da ke cikin ƙasa ta ƙiƙashe kuma allah ya sake rayar da ita ayar da ke cikinta shine kuma in kun mutu allah zai rayar da ku allah zai tada ku shi yasa ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا Mm.
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها إن الذي أحياها لمحيي الموتى مم.
إنه على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi na daga cin alamomin Ubangiji daga cin ayoyin da za su nuna maka Allah shi ne abin bauta annaka taral arda khashi'atan Allah ya ce za ka ga ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe Allah ya ce amma fa'iza an zalna alaihal ma ihtazzat wa rabat idan muka saukar mata da ruwa Allah ya ce sai ta kumbura ta tsatsage sai kuma ta fitar da tsiro daga cikinta Allah ya ce innal ladhi ahyaha Allah ya ce wallahi Allah da ya rayar da ƙasa bayan ta mutu Allah ya ce kar ku ji da wai lamuhil mauta wallahi zai rayar da matattu zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai Hmm. wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah yace haka ƙasa ta bushe ta mutu Allah ya rayar da ita Allah ya ce alama ce da ke nuna maka Allah shine kadai abin bauta na gaskiya kuma shi ke rayar da matattu kuma shi mai iko ne akan dukkan komai wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur alama ce ta cewa tashin alkiyama Allah ya ce ba makawa ba shakka ba kokonto tashin kiyama za ta zo kuma Allah zai fito da duk wanda ke cikin kabari saboda haka Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha saboda haka ruwa da Allah madaukakin sarki yake saukar mana daga sama arziki ne mai girma arziki ne babba da zai nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake wato ainihin gudanar da al'amuran bayinsa Allah madaukakin sarki yace wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya wato ainihin watsa duk wani nau'i na wata halitta mai taka bayan ƙasa mai kai komo a bayan ƙasa Allah ya halicce mu a cikin halittun Allah mu akwai wanda bamu taba sanin su ba baka taba ganin su ba wasu suna nan suna cikin ƙasa baka san su ba wasu halittun Allah suna sama baka san su ba wasu ma suna yawo a bayan ƙasa baka san su ba kullum inda za ka yi ta bincike akan nau'ukan halittun Allah ko na cikin ruwa ko na daji ko na cikin gari ko ina ne sai kaga sabuwar halitta da baka taba ganin irin ta ba baka san ta ba in za a yanka ka baka san sunanta ba saboda baka taba sanin ta ba to watsawa da Allah yayi a bayan ƙasa kaga mutane kaga dabbobi kaga shanu wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji wabassa fi hamin kulli dabba da yadda Allah madaukakin sarki ya watsa duk wani nau'in abu mai rai a bayan ƙasa Allah ya ce wa tasrifin riya da yadda Allah madaukakin sarki yake jujjuya iska malamai suka ce ma'anan jujjuya iska shine Allah yakan turo iska bakarariya wani lokaci wani lokacin kuma ya turo iska mai albarka wani lokacin ya turo iska mai kara wani lokacin ya turo iska don ta zama halaka ga mutane wani lokacin iska ta zo mai zafi wani lokacin kuma ta zo mai sanyi wani lokacin iska ta zo mai sauki wani lokacin ta zo mai karfi eh wannan shine wasu malamai suka ce tasrifin riya in ana zafi sai a turo iska iska sai ta yi sanyi e waɗansu wani lokacin a turo iska iskan ta zama albishir na cewa ga ruwan sama nan yana ya kusa isowa haka ne ko baka ba shine wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah shi ke turo iska domin ta zama albishir gabanin isowar rahamansa wani lokacin a turo iska kuma dan a halakar da mutane la ilaha illallah irin yadda aka turo iska aka halakar da adawa سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم saboda haka iska tana zuwa don amfani iri-iri wani lokacin Allah ya turo ta don ya rahama ga bayinsa wani lokacin kuma ya turo ta don ya azabtar da mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusultu bis saba wa hulikat adun bid daburi manzo Allah yake cewa Allah ya taimake ni da iskan saba shine iskan da Allah ta'ala ya turo ma wato kafirai a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi halaka su a ran da aka yi yakin ahzab shine ya ayyuhal ladhina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wannan shine iskan da Allah ya turo shine wato asaba kenan sai ce kuma an halakar da adawa da iskan da ake kiranta da addabur ita ce sunan iskar da aka halakar da adawa da shi wasu malamai suka ce ma'anan wa tasrifin riyah shine irsaluha junuban wa shimalan shine Allah ta'ala ya tura iska ta yi gabar wani lokacin kuma ya tura ta ta yamma ta yi gabar ta yi yamma ta yi kudu ta yi arewa wannan shine tasrifin riya wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine wato iskan da Allah ta tabaraka wata ala ke ba mu kwale-kwale dama ta yi tafiya albarkacin iskan da ke kai komo a cikin teku wata sirifin riya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rihu rawh ar-rihu min rawhillah ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azab eh iska na daga cikin ayoyin ubangiji wani lokacin ta zo da rahama wani lokacin ta zo da azaba manzo Allah ya ce fa idza ra'aytumuha fala tusubbuha was'alu Allah khairaha wasta'izu billahi min sharriha idan kun ga iska kar ku zagi iska kawai ku ce Allah ka ba mu alkhairin ta ka tsare mu daga sharrin ta shi ne wata sirifin riya Allah ta'ala ya ce wa sahabil musaffari bai na sama'i wal ard da kuma wato ainihin girgije hadiri kenan da Allah ke horewa a tsakanin sama da ƙasa shi ne wallahu lazi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasukunahu ila baladin mayitin fahayina bihil arda ba da mautiya girgije da Allah ke turo shi tsakanin sama da ƙasa a turo girgije namiji a turo girgije mace su zo su haɗu su yi barbara a inda Allah ya ga dama sannan kuma ya tura su ruwan ya sauka a yanda su wannan ganin damar ubangiji kenan hatta idza aqallat sahaban thiqalan sukunahu li baladin mayyit shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ruwan sama yana zuwa sai addu'a ya ce Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah ka saukar mana da ruwa mai amfani saboda haka wannan na daga cikin alamomin ubangiji Allah ya hada hadiri wani lokacin sai kaga hadirin yayi gangami yayi gangami a nan garin gari ransa ya ɓaci gaba ɗaya ikon Allah ruwan kuma na gwamnati ne eh dakan masu shanya sun kwashi masu sanya bokiti a indararru sun saka masu sanya randa sun saka na nesa ya dawo kusa sai Allah ya kora hadirin sai ya yi can wasu sahabil musakhari bai na sama'i wal arziki wani lokacin kuma Allah ya tada hadirin hadirin ya haɗu a can gombe ruwan kuma a tsakiyar garin bauchi za a yi shi saboda haka ba aune ba ku shirya ba ba ku sani ba kafin ku an kada sai dai ku ji iska tana kadawa sai dai ku ji walƙiya lokaci guda sai ga ruwan sama kuma wannan cikin ikon Allah inda Allah zai saukar da ruwan sama lokaci guda haka kurin ruwa ya sauka to da sai zama matsala ga mutane amma Allah sai ya nuna muku alama hadiri ya zo iska ta zo ayi walƙiya idan an tashi ruwan ma kuma sai ta fara sauka da yayyafi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kafin ya sauko da yawa eh shi yasa an kaji mutum ya ce an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya aka yi ruwa kamar da bakin ƙwarya garin bare zaunu bayi garin bare zaunu bayi ruwa kamar da bakin ƙwarya kwararo shi kenan za a yi ba kai ko ai garin ba zai zaunu bayi to shine Allah ya ce to wayannan kaga ayoyin ubangiji ne sai ya ce to la ayatin liqaumin ya'qilun akwai abin kula ga mutane waɗanda suke masu hankali shi sa idan ka koma farkon suratul jafiya abinda Allah ya bude suratul jafiya da shi shine irin abubuwan da Allah ya bude nan wannan ayan ta suratul baqara Allah ta'ala ya ce hamim آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق إن في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في خلقكم.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من من ماء رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يؤ- لقوم يؤمنون يعقلون لقوم آيات لقوم يعقلون آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون jazakallahu khairan Allah ta'ala ya ce inna fis samawati wal ard Allah ya ce lallai a cikin sammai da kasai la ayatin liqaumin li ayatin lil mu'minin akwai ababen kula ga masu imani kaga inna fis samawati wal ard anan shine inna fi khalqis samawati a can suratul baqara wa fi khalqikum halittanku da Allah madaukakin sarki yayi da yadda Allah ya halice ku wa ma yabuthu min dabbatin da duk abin da Allah ke watsawa a bayan ƙasa abin da Allah ke halitta a bayan ƙasa na duk wani abu mai rai mai kai komo shine wa batha fiha min kulli dabbatin a suratul baqara kenan la ayatin liqaw ayatul liqaumin yuqinun akwai abin kula ga mutane masu yaƙini game da ubangiji waqtilafil laili wan nahar sassaɓawan dare da wuni jujjuyawan dare da wuni shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wama anzalallahu minas sama'i min rizqin da abinda Allah ya saukar daga sama na arziki shine wama an menene wancan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal ful wama anzalallahu minas sama'i min ma'in kaga nan sai ya ce wama anzalallahu minas sama'i min rizqin sai fassara ruwan sama cewa arziki ne fahaya bil arda ba'da bautiha wa taslifir riyahi da yadda Allah ke jujjuya iska gudanar da iska yadda ya ga dama ayatul liqaumin yaqilu akwai ababen kula ga mutanen da suke masu hankali tilka ayatullah Allah ya ce waɗannan ayoyin ubangiji ne natluha alayka bil haqq muke karanta maka su da gaskiya fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani wato labari ne kuma bayan Allah da ayoyinsa da ku yi imani in ba ayoyin ubangiji ba to da wani me kuke so a karanta muku ku yi imani saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min rizqin fa min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون abinda zamu cike da shi anan shine hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wailul liman qara hadhihi al-aya famajja biha ay lam yatafakkar fiha wa lam ya'tabirha bone na azaba ta tabbata ga wanda ya karanta wannan aya ko bai tsaya yayi tunani akai ba mutum ya karanta ayar kawai ya wuce abinsa bai tsaya ma ya yi tunani ya ma lura da abubuwan da Allah ya nuna masa na ayoyi ba to wannan halaka ta tabbata a kan shi kaga kenan ashe lallai akwai abin lura kwarai da gaske a cikin ayar da za ta nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shine kadai abin bauta Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته